بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha sifar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbara har zuwa sallamewa kamar kana ganinta darasin da ya gabata mun yi karatu ne da bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana karatu da yadda ya kasance yana ɓoye karatu a cikin sallolin shi na farilla da yake gabatarwa na yau da gobe inda mun karanto hadisai da yawa da kuma asarai kamar da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo Allah ta'ala ya ji kanshi yau matashiyar mu za mu tashi a alqira'atu fi sunnatil fajr alqira'atu fi sunnatil fajr karatun ƙur'ani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yi a lokacin sallan asubahi wani irin tsawon karatu ya kasance yana yi ayoyi nawa ne ya kasance yana karantawa wannan babi zai mana magana akan wannan insha Allah malam ya ce wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatal sunnatil fajr amma kaga karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin raka'o'i guda biyu na sunnan alfijir raka'atai sunnat alfajir su ne raka'o'i guda biyu da ake yi rak kafin sallan asubahi ina fata an gane kuma su ne raka'o'i biyu waɗanda ake yi bayan sallan asubahi idan sun kubuce maka baka samu daman yi ba haramun ne haramun ne ka zo masallaci ka samu liman yana sallah ko an tare ikama kai kuma ka ce sai ka yi raka'atai alfajiri sannan zaka zo ka riski liman a cikin sallar sa wannan haramun ne dalilin dalilin mu akan wannan shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba idan aka tsaye da sallah aka yi ikama to babu wata sallah kuma da Allah zai karba sai dai wannan sallan farilla din kenan ko da mutum yayi nafila a wannan lokacin Allah ba zai karba ba Allah baya fanta ina fata an gani kada mu dauki wasu wanda suke wai fahimtar malikiya ne wai fahimtar malikiya ne cewa idan mutum ya zo masallaci ya samu liman yana yi to ya iya zuwa daga dan wajen masallaci ko ya ji sahun baya in ya gama rak'atan alfajiri ya iya zuwa ya riski liman a wannan yanayin to wannan haramun ne jama'a saboda karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan ina fata an gani abu na farko kenan sai abu na biyu yayin da ka zo baka samu daman yin raka'atan alfajiri a gida ba sai ka zo masallaci ka tadda liman an fara sallah idan ka bi liman aka tayar da sallah aka idar da sallah ina fata an gane to bayan sallan asbahi din ka iya yin rak'o'i guda biyun nan na raka'atan alfajiri kadai banda wasu nafilolin ba waɗannan ba ina fata an gane a yayin da su kuma wasu daga cikin yan malikiyan suna kafa hujjan da da hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wata sallah bayan sallan asubahi har sai rana ta fito ina fata an gane su waɗannan suna kafa hujja ne da wancan hadisi din sai aka samu hadisi riwaya daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda an gane ko hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata ba'da al-fajr illa raka'atayil fajr babu sallah bayan sallan asbahi sai dai raka'atayil fajr kamar da ya tabbata a wani isnadin da abi dawud ya rawaito da wasu daga cikin masu sunan cewa wata rana an idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Mas'ud ya tashi zai rakawai guda biyu sai manzo Allah ya ce a sallan asbahin zaka canza ko me zaka yi sai ce a'a ban samu daman yin rakatan alfajr bane guda biyu kafin asuba shi yake son in yi shi daga yanzu sai manzon Allah ya masa shiru bai ce da shi komai ba idan muka shiga ba za mu ta kawo hadisai ingantattu a wannan a wannan bigiran ina fata an gane to kenan kada wani ya jefa maka shubha a cikin ranka abin da ya tabbata a sunna abin da ya zo daga manzon Allah mu kawai shi zamu yi ina fata an gane wannan shine abin da ya tabbata ko da mutum ya ce maka gashi gashi ka ce mai wannan ita ce sunna din domin ana tabbatar da sunna ta hanyar taqaririya ana kiranta sunna taqaririya ayi abu a gaban manzon Allah yana gani bai ce a daina ba bai ce bai yi hani akan wannan abun ba to wannan ya zama tabbataccen abu ne ina fata an gane Allah ta'ala ya datar da mu to karatunsa da ya kasance yana yi a waɗannan rakawa'i guda biyu na sunnan sallan asbahi malam yace fa kanat khafifatun jiddan wannan sallan da yake ta kasance mai sauƙi ne kware da gaske ma'ana takaitacciya ce baya tsawaita karatu a cikin waɗannan rakawai guda biyu din ina fata an gane wannan hadisi imamu ahmad suka yi rawaito shi da isnadi wanda ke ingantacce ma'ana ya ci gaba da cewa hatta inna aisha hatta inna aisha radiyallahu anha kanat taqul har sai da nana aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi ummil kitab shin manzon Allah ma ya karanta Fatiha kuwa a wannan sallar da yayi ina fata an gane saboda ta san yanayin tsawon lokacin da yake dauka na karatun Fatiha ina fata an gane har wani lokacin yana Aisha takan faɗi haka tace kai waɗannan rakawo'in yakan takaita su kware da gaske shin ya ma karanta Fatiha a wata riwayar ban sani ba ma shin ya karanta Fatiha ina fata an gane saboda takaitawa da yake wannan hadisin kuma Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi din wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula minhuma aya wani lokaci manzon Allah ya kasance yana karantawa bayan Fatiha da yake karantawa a wannan sallah ta sunnan al-fajr wani lokaci yakan ƙara karanta aya ƙwaya ɗaya kenan bayan ya karanta غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sai ya karanta aya ɗaya rak ina fata an gani wannan aya ko ita ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina aya da ke cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب har zuwa ƙarshen aya ina fata an gani in ya karanta wannan aya ƙwaya ɗaya sai ya ruku'i raka ta farko kenan ila akhiri aya har zuwa ƙarshen wannan aya wa fil ukhra a ɗayar kuma kenan raka'a ta biyu sai karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ina fata an gane wannan ayar manzon Allah yakan karanta kuma dukkanin waɗannan ayoyin ai a numfashi biyu za a kai su insha Allah ina fata an gane ila akhiri aya har zuwa ƙarshen ila akhiri ha har zuwa ƙarshen wannan aya din wa alaikum assalam kai hakuri zaka zo ka ji ai mun fara babin kenan yanzu in ka ji an tsallaka wata bawan ba a wannan sai ka kama ni insha Allah na'am an gane ko har zuwa ƙarshen wannan wannan kuma hadithin Imam Muslim da Ibn Khuzaima da Al-Hakim suka rawaito wannan hadith Malin yace wa rubbama qara'a badalaha Malin yace wani lokacin kuma yakan karanta a maimakon waɗannan a maimakon wannan ayat ta biyu an gane ko a maimakon wannan aya ta biyu yakan karanta falamma ahassa isa minhum al-kufra an gane ko a madadin ya karanta قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أما الذين يكرنت ونن آية سيكرنت ونن آية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون نفت أنقاني a'a a madadin dai eh a madadin wannan kulli ahlul kitabi din wani lokaci yakan canza ta sai ya karanta falamma ahassa isa minhum al-kufra na'am ila akhir al-aya har zuwa karshen wannan ayar kamar yadda na karanta wa ahyanan wani lokaci kuma a waɗannan sunnoyi na alfijir ya qara'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wani lokaci manzon Allah yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko ta sallan asubahi din ta wannan sallan raka'atan al-fajr wa qul huwallahu ahad fil ukhra da qul huwallahu ahad kuma a ta biyu raka'a ta biyu wannan hadisi ingantacce ne imam muslim da imam abi dawud suka rawaito wannan hadisi din an gane ko wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa ni'mas suratani huma madalla da waɗannan sori guda biyu ina fata an gane madalla da waɗannan surori guda biyu me yasa manzon Allah ya yi waɗannan surorin ina tambayan ku ne me yasa manzon Allah ya yabi waɗannan surorin na'am saboda suna cike da tauhidi ina fata an gane domin na daga cikin sunna kafin kai bacci ka karanta kul ya ayyuhal kafirun manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu a wannan daren to ya mutu a cikin ya mutu akan fitara ya mutu akan haske na musulunci duk mutumin da ya zo yin bacci ya karanta kul ya ayyuhal kafirun idan ya mutu Allah zai rubuta shi akan cewa ya mutu akan tauhidi ya mutu akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane ita kuma kul huwallahu ahad kun ji ma wani saboda santa da yake yi saboda sifofin Allah ne saboda wannan soyayyen da yake mata Allah ya manzo Allah ya ce mai hubbuka iyaha adkhalaka aljanna saboda san da kake mata Allah ya shigar da kai aljanna ina fata an gane sugori ne da suke bayani akan tauhidi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata aya da ke tabbatar tauhidi tana kayatar da shi kwarai da gaske shi yasa ayar farko ma قولوا آمنا بالله إنما توحيد شيء قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ردي نيجا سوا يهود الكريستا أنقالكو سنن إتما آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ina fata an gane shi ma wannan tauhidi suke tabbatarwa haka ne ita ma ayar falamma hassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun ita ma tauhidi suke tabbatarwa ina fata an gane shi yasa manzon Allah ya ce ni'mas suratani kuma madalla da waɗannan surori guda biyu an gane ko wa sami'a rajulan kuma ya ji wani mutum ya qara'u surata al-ula fi ar-rak'ati al-ula yana karanta surar farko a raka'an farko ma'ana yana karanta qul ya ayyuhal kafirun fa qala sai manzon Allah yace da shi hadha abdun amana bi rabbih wannan bawa ne wanda yayi imani da ubangijinsa ina fata an gane saboda me kore makanka shirka da Allah kake yi thumma qara'a as-surata thaniya sannan ya karanta sura ta biyu fi raka'ati al-ukhra a wannan raka'a ta ƙarshe raka'a ta biyu فقال كنيا كان تقول هو الله أحد فقال سيمن ذو الله يأتي هذا عبد عرف ربه كاي wannan bawa ne wanda ya san ubangijinsa ina fata an gane don babu wani ta'arifi zaka iya ma Allah wanda ya wuce wannan ina fata an gane shi yasa manzon Allah yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an karanta qul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani ina fata an gane lalle wannan ya tabbata a hadisi an gane ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce ya nuna cewa duk mutumin da ya karanta qul huwallahu ahad so goma har ya kai guda goma nan to Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna wai ashe fa rana wuce muku ka karanta qul huwallahu so goma kawai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka karanta so goma aka ce bana Allahu lahu baitan fil janna man qara'a qul huwa Allahu ahad hatta yakhtimha ashara bana Allahu lahu baitan fil janna aka hadisin yanzu duk mutumin da ya karanta qul huwa Allahu har ya cika zuwa ta kai goma Allah zai gina masa gida a gidan aljanna wai ashe da yanzu muna yi kun ga da gidajen mu sun yawaita kenan a gidan aljanna to jama'a kun ji sai mai kokari mu kiyaye kware da gaske akan wannan sunna din na'am na'am na'am na'am sai haka zai yi za ka yi shafa'i za ka shafa'i bayan isha'i idan za ka tashi da daddare kuma sai ka yi witiri saboda ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu witiri guda biyu a cikin dare daya ka gane ko idan kuma ka kuskura kai hakan to in ka tashi da daddare sai dai ka raka'a biyu rak idan kai raka'a biyu nan kaga ya zama in aka ɗebe su aka haɗa su da waɗancan sun zama nawa kenan biyar har yanzu witirin yana nan da wani lokaci manzon Allah kan yi haka a sallan tarawih dan dai nan garin al'amarin namu ya zama wani abu ne wata ran sai mu zo mu gwada a gwada yadda ake sallan tarawih domin yanzu ma kamata ya ce an fara karatun abin da ya shafi watan azumi an gane ku wanda da za mu samu lokaci da ko da asabar ne sai a sa karatu ko lahadi a sa karatun kaman ru'us aqlam dan karamin littafi ne haka kowa ya siya anan ba wai na masallaci ba kowa ya siya ka zo da shi a karanta hukunce-hukuncen azumi kana ji da abubuwan da suke azumi ke dauke da shi na falala tunda watan azumi ya kusa ko sai ya zamto mun samu shiri na shiga watan ramadanin sosai sosai da ya kamata amma wani lokaci manzon Allah a sallar witirin shi in ya ga dama yakan yi raka'a biyu yayi biyu yayi uku nawa kenan bakwai ko waɗannan guda biyu su zama nawa bakwai ko witiri ne sai kuma ya zo ya ƙara raka'a biyu bayan wannan kuma ya zama nawa ya zama tara ya zama wutiri ina fata an gane ya tabbata hadisi manzo Allah yakan aikata haka an gane ko saboda haka insha Allah dai ana ana ana menene kuma wani lokaci yakan yi sallan fa a zaune ake yin ta akwai sallan tarawihin da za a raka'a biyu ne a tsaye sauran kuma a zaune ake haka manzo Allah yake da sahabbai za a zo a yi ta a zaune liman yana zaune zai gama yin karatu a yi ruku'i a zaune a yi sujada a taso haka za a gama sallah to amma munan saboda yanzu ne ake dan abin nan din mu in aka yi wannan sai a ce shikenan ya canza addini ya kawo sabon addini ina fata an gane duk hadisan da aka karanta ba za a maka adalci ba ba za a ce ai hadisan annabi ya karanto ba shi wannan dama da iya yin tsiya to ba mu ce ba amma insha Allah karatu zai kawo mu kan abin insha Allah jama'a an gane ko wannan shine sai na biyu sai na biyu yake salatu zuhri sallan azhar وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب فانظر الله يكثن شينا كرنت فاتحة آيوي بين فرقنا سلا أزهر وسورتين دكما سوري قدابيو ويقول في الأولى كما ينا قويتاوى أنا فرقو ما لا يقول في الثانية أبن دبايا قويتاوى أركاء تبيو كنا أسلن أزهر ركاء تفرقو تكن في سي في تبيو نفتا أنغاني misali in ta farko ya karanta ayoyi hamsin ne ta biyu zai iya karanta ayoyi kamar goma sha ina fata an gane ko ya karanta ayoyi kamar guda ashirin misali mala yace wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa kana ahyanan yatiluha hatta annahu kanat salatu adh-dhuhri tuqam malan yace wa kana ahyanan yatiluha wani lokaci manzo Allah kan tsawaita wannan sallah din hatta annahu har sai da ya kasance cewa kanat salatu adh-dhuhri tuqam har ya zamto za a tsayar sallan azhar ma fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'i ɗaya daga cikin ku ya tafi can wajen baqi'a wajen wannan makabacin ta baqi'a fa yaqdi hajatahu yaje ya biya dukkanin bukatunsa thumma ya'ti manzilahu sannan ya dawo gidansa thumma yatawadda sannan ya alula hatta ya'tiya har sai ya dawo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati al-ula mimma yaquluha har sai ya ji ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin raka'a ta farko ta sallan azhar saboda tsawaitawa da yake na sallan azhar jama'a kun ji tun daga masallacin manzon Allah mutum sai ya tafi can makabartan baqi'a a wancan lokacin bayan ya gama abin da yake yi ba fa ya je wai yana zuwa bane da a'a sai ya gama duk abin da yake na biyan bukata sannan ya wuce gida kuma yayi alula sannan daga gida ya taho masallaci ya riski manzon Allah kuma har ila yana nan yana karatun sallah azhar din sallah raka'a ta farko ba a riga an yi ruku'i ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne Imam Muslim da Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin juz'ul qira'a an gane ko malam yace wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika malam yace kuma sun kasance su sahabbai sun kasance suna suna zaton cewa manzon Allah yana nufin an yudrikan nasa raka'a manzon Allah yana nufin ne mutane su riske wannan raka'a din al'ula ta farko din ina fata an gane da yawan sabai suna ganin cewa manzon Allah yana tsawaitawa ne saboda mutane su zo su riski wannan raka'an ta farko wa kana yaqra'u fi kullin min ar-raka'atayn qadari 30 aya manzon Allah ya kasance yana karantawa a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu kwatankwacin ayoyi talatin a sallah azhar raka'o'i biyun farko ya karanta ayoyi guda talatin ya ce alif lam mim tanzil kamar mutum ya karanta alif lam mim tanzil suratul sajada ko kun ga shafi nawa ne shafi uku ce suran gaba ɗayanta ina fata an gane to manzo Allah sai ya karanta waɗannan shafi uku gaba ɗayansu a raka'a ta farko raka ta bi ma ya zo ya shafe waɗannan raka waɗannan shafi guda uku sannan ya ruku'i ina fata an gane to ashe in mun zo sallan asubahi ya tsawaita an mun zo sallan azhar wata ran liman ya tsawaita jama'a kan mi surutu sunna ce bi haka manzon Allah ya kasance yana yi wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda dama ba a so ya zanto kullun ana tsawaita wa mutane fiye da kima amma bai hana wata rana ya zamto cewa an tsawaita din kware da gaske ina fata an gane wannan shi yafi daidai da sunna wata rana tsawaita wata rana kuma a gaggarta kare zamto an ɗauki ƙwaya ɗaya kawai akan shi ake tafiya kullum ko me ake kiran sallah yar faki ba yawa wai sai lada taɗija Allah shi kyauta malam yace wa ahyanan wani lokaci kana yaqra'u bi bis sama'i wat tariq wani lokaci manzon Allah yakan karanta was sama'i wat tariq a sallan asubahi a sallan azuhur din was-sama'i zatil buruj da kuma was-sama'i zatil buruj wal-layli idha yaghsha da kuma wal-layli idha yaghsha wa nahwiha min as-suwari da kuma kwatankwacin su irin waɗannan surorin wani lokaci manzon Allah yakan karanta su a sallan azhar to ashe kun ji wani lokaci yakan tsawaita wani lokaci yakan mene yakan takaita wannan shine yafi dacewa da sunna malam yace wa rubbama malam yace haka nan kuma wani lokaci qara idza as-sama'u shaqqat wani lokaci yakan karanta idza as-sama'u shaqqat wa nahwiha da makamantanta an gane ko waɗannan hadisai da muka karanta guda uku gaba ɗaya da na hudun ibnu khuzaima ya ruwaito shi a cikin ya kuma ingantacce ne sannan al-bukhari da imam abi dawud suka ruwaito lamba ta biyar ina fata an gane jama'a wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana yi a raka'o'i biyun farko na sallar azhar yanzu kuma zamu shiga mu ji wasu surori yake karantawa kuma a raka'o'i biyu na ƙarshe an gane ko malam yace qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallama ayatin ba'da al-fatihati fil akhiratayn karatunsa shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama karatunsa da yake yi bayan fatiha a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu na ƙarshe an gane ku bayan an gama raka'o'i biyun farko na sallan azhar an yi zaman tahiyya na'am na'am masha Allah jazakumullahu khairan wa kanu ya'rifuna qira'atahu kuma sun kasance suna sanin karatun manzon Allah ne fi dhuhri wal 'asri a sallan azhar da la'asar باضطراب لحيته da motsin geminsa an gane ko da motsin geminsa ya za gemu ya motsi eh idan baki ya motsa shi ne muka ce haramun ne mutum ya zo yin sallah ya yi gum kawai kayi raka na bida za ka yi Allahu akbar sai ka yi haka to me kake cewa kenan jama'a qur'ani ba a taba karanta shi sai an motsa baki ƙarya ne ba a karatun Qur'ani da zuciya malam ba a karatun Qur'ani a zuci duk wanda ya faɗa maka haka ma yayi ƙarya ba taɓa samu a tarihi ba an ga manzon Allah ya zauna a haka ko a ce karatu yake a a bi tirabi lihiyatihi ma'ana yana karatu an gane bakin shi yana motsawa yanzu idan kana karatu a cikin sallah akwai wanda in ya kalli bakin ka zai gane wata suna kake karantawa wallahi akwai ni kai na ka fahimci wani lokaci inda zan kalle kana sallan kana motsa bakin ka zan gane wace sura kake karantawa ina fata an gane dan yanayin surorin makka zaka suna da wahala zaka mutum yana yin bude baki idan sana shaqqat agani wa azina li rabbiha wa qat agani ina fata an gane haka zaka amma idan surorin madina ne kuma shiga abin sir sir sir haka zaka abin yana tafiya kwarai da gaske ina fata an gane saboda surorin makka a wajen malaman ulumul qur'an kace shi yasa zaka surun suna da wahalan karatu ina fata an gane sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar sai ka ji karatun wani iri haka to zafi zafi makka kenan saboda ana son a tabbatar da tauhidi kenan ba ta tabbatar da tauhidi da da da sanyi sai an hada da zafi kwarai da gaske alaikum salam ai malam dama haka ne ai ba laifi ai in an sautin ka ka je ka saurari sallolin makka da madina da ake yi wallahi kana tibi kana ji zaka je in ya gama fatiha yana cewa amin zaka rika ji zaka bayan bayan ce amin zaka ce bismillahir rahmanir rahim kana ji wannan sunan shi koyi karatu shine koyi karatun eh ai shine koyi karatun ba wai aji kayi gumba kai ba ka iya jin da kanka ma karatun da kake yi wani ya zama qur'ani kenan jama'a shine nan manzon Allah mukan gane karatu sabai sun ce suna gane karatun shi da motsin gemun sa saboda yana motsa baki yayin da yake yin karatu ashe kamar yadda muka shayan bayani jama'a sai mu kokari mu kiyaye Allah ta'ala ya taimake mu mala yace qira'atu sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan ko mala yace wa kana yaj'alu rak'atayn akhirataini aqsaru min al-ulayaini ya kasance yana sanya raka'o'i biyun karshe su zamto sun fi takaita fiye da waɗannan raka'o'i guda biyu na farko qadaran nisfi kwatankwacin rabi ina fata an gane kwatankwacin rabin su manzon Allah yake yi a raka'o'i biyu na biyu an gane ku bayan an yi zaman tahiya ta farko a sallan azhar sai kuma zama na biyu ina fata an gane idan ka zauna a ta farko zaman tahiya ka dago rakawoyi biyu nan da zaka yi na karshe to manzo Allah ya kasance yana karanta ayoyi waɗanda suke rabi ko kuma dade wanda yake ya kasance rabin waɗancan rakawoyi biyun farko da yake yi malaka qadara 15 aya kwatankwacin ayoyi goma sha biyar ke karantawa ina fata an gane malam ya sake lamba a ƙasa ya ce wannan hadifin rawahu ahmad wa muslim imamu ahmad da imamu muslim suka rawaito wannan hadifi din wa fil hadifi malam ya ce a cikin wannan hadifin dalilin ala anna ziyarati ala al-fatiha akwai dalili akan cewa lalle ƙari da za ake yi akan karatun Fatiha a waɗannan rakawoyi guda biyu na ƙarshe fi raka'atayn al-akhiratayn sunna a waɗannan rakawoyi biyun ƙarshe sunna ce jama'a an gane ko sunna ce wani lokaci ya kamata ka ƙara manzon Allah yana ƙara wasu ayoyi banda Fatiha din na eh bayan ka gama Fatiha ba an ce fatiha fatiha ake karantawa ba to ya halatta bayan waɗannan fatihan guda biyu fatiha ta farko ka ƙara sura wancan ma ta biyun fatiha ka ƙara sura a gaba ya halatta manzon Allah yana yi shi ma ya ce a cikin wannan hadisin akwai dalili tun da kun ji ya ce qadara 15 aya kwatan kwacin ayoyi 15 ma yake karawa sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane sai ma ya ce a cikin wannan hadisin akwai dalili karara na tabbatar da cewa lallai ƙarin ayoyi ko karatun sura a rakawo'i biyun ƙarshe sunna ne wa alaihi jam'un min sahaba malam yace akan wannan kuma jam'in sahabbai gaba ɗaya suka tafi minhum Abu Bakar as-Siddiq a cikin sa akwai as-Siddiq al-Akbar radiyallahu an Allah ya kara masa yadda baban Siddiqa kuma binti Siddiq ko wa huwa qawlul wa huwa ƙaunin imam shafi'i kuma wannan ita ce maganar imam shafi'i sawa'un kana zalika fi zuhri aw ghayriha wannan ko ya kasance a cikin sallan azhar ne ko wani sallan azhar kenan ko sallo ko sallan isha ne ko raka'a ƙarshe ce ta magariba ko raka'a biyun bayan sallan la'asar ne dukkanin waɗannan bayan fatiha ya halatta mutum ya ƙara karatun sura Allah ya sa an gane mana yace wa akhadha bihi min ulama'ina almutaakhirin daga cikin malamai malaman mu yan baya akwai wanda ya riko da wannan shine Abul Hasanat Al-Laknawi malam Abul Hasanat Al-Laknawi fi ta'liq al-mumjid ala muwatta Ahmad cikin ta'liqin da yayi ma muwattan Muhammad safha na 102 wa qala shi Allamat Al-Laknawi yake cewa wa aghrara ba'd ashabina wasu da yawa daga cikin mutanenmu suna ganin cewa wannan abin bai inganta ba ina fata an gane shine aqraba ma'ana suna ganin cewa wannan wani hadisi ne wanda ya takaita hadisi ne garibi idan ka ce hadisi garibi shine hadisin da aka samu mutum ɗaya ne ya ruwaito ko mutum biyu ina fata an gane ko mutum ɗaya wa qul gharibun ma rawa rawin faqat garibin hadisi shine hadisin da aka samu marwaci kwaya ɗaya ne ta ruwaito shi daga manzon Allah banda shi ba a taɓa samun wanda cikin sahabbai ya rawaito wannan hadisin ba wasu suna cewa wannan hadisin garibi ne haythu aujabu sujuda sahwi ta yadda su suna ganin ma sun wajabtar da yin sujudar rafkanuwa bi qira'ati suratin fil fil ukhrayayn idan mutum wai ya ƙara sura a cikin waɗannan rakawo'i guda biyu na ƙarshen sallan azhar ko da asar ko bayan sallan isha'i raddahu sharrah shi wannan mai sharhin ya ma wancan maganan ta waɗannan malaman raddi ina fata an gane mai yin sharhin mai yin sharhin almaniya ya musu raddi shine ibrahimul halbi wa ibn amir haj da kuma ibn amir haj wa ghairihima da wasun su bi ahsani raddin da mafi kyawun raddi ina fata an gane sun musu raddi mai kyau kun san raddin ma akwai mai kyau akwai kuma raddi wanda ke shi ma mardud ne akwai radda da shi bai karɓu ba mutum ne ya zo ya ta hauka ya tafa kauniya akan wani abu wanda ba hujja ba komai sai dai kawai ya sami jahiliya tara sai ta babatu to ba irin wannan ba na ilimi shine raddi wanda yake mai kyau wala shakka fi anna wala shakka fi anna man qala bidhalika lam yablughu alhaditha malam yace ko shakka babu waɗanda suka yanke wancan hukuncin na cewa sai mutum yayi sujudi sahawi matuƙar ya ƙara wata sura ko wata aya bayan fatiha tabbas wannan hadisin bai same su bane kenan da hadisin ya riske su su ma da sun gane cewa wannan abin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aje wancan ra'ayi nasu walau balaghahu lam yaftuhu bihi lam yatfuhu bihi mana yace da wannan hadisin ya isa musu da ba fatawa da wannan fatawar ba ina fata an gane kun ga malam albani kenan wannan shine adalci jama'a wannan fa adalci ya musu yana ganin cewa wancan hukuncin ba wai sun yi ra'ayin rikau bane ba karfin hali suka yi ba wajen yanke hukunci ina fata an gane a'a sun bi abin da ya dace ne an gane ko Allah ta'ala ya mana gamta kasar ما لا يجي وربما اقتصر فيهما على الفاتحة wani lokaci ko manzon Allah yana takaitawa kan Fatiha ne an gane ba laifi in ka ga dama za ka iya takaitawa kan Fatiha a rakawai a waɗannan rakawai guda biyu na ƙarshe za ka iya karanta Fatiha kaɗai in ka so kuma ka iya ƙara sura ba komai a kanka na'am malam ya ci gaba da cewa wujubu qira'ati al-Fatiha fi kulli raka'a wajibcin karanta Fatiha kowace raka'a ta sallah ai wannan karatu ma mun yi shi a baya ko ya ƙara dawo mana da shi ne saboda wata munasaba malam yace wa qad amara al musii salatuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mai munna sallan sa bi eh baba anaku to to lallai dai kam daidai na kam lallai na'am a gaba akwai na irin nawa to ai abin ya sha dan miƙon wannan gani miƙon wannan gani نعم وكان يسمعون منه النغمة يسبح اسم ربك الأعلى ina ganin kaman ko ban san yanayin karatun ba amma na karanta wannan karatun akwai wurin da naga cewa ya ya kawo wannan ne to lalle dai kan kuma wannan bugun da yin lalle kan bai kawo wannan din ba ok gashi na a cikin wannan babu na wajibcin karatun fatiha a raka'a ta farko an gane ko za mu dan sai mun karanta wannan babu za a tashi insha Allah an gane ko ya umarci mai muna sallan sai karanta fatiha fi kulli raka'atin a kowace raka'a حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى تيد من الله صلى الله عليه وسلم يجي رشي بان يا جماعة bayan bayan ya gama karatun raka'a ta farko summa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a cikin sallanka duka ma'ana sallanka duka kowace raka'a ta karanta mata Fatiha ta daban an gane ko waɗannan hadisai guda biyu Imam Abi Dawud da Imam Ahmad suka rawaito shi da isnadi wanda yake mai karfi sannan kuma lamba ta uku da ta biyar Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi an gane ko yace mai summa fa'al zalika fi salatika kulliha وفي رواية في كل ركعة معناه كرنت فاتحة أقوة ركعة صلى لكتي أنغانيكو وكان يسمعهم الآية أحيانا تكون كنجي ذكرتهم يازو wani lokaci manzon Allah ya kasance yana jiyar da su aya guda ɗaya ina fata an gane wa kanu yasma'una minhu an-naghma wani lokaci sun sukan ji kugin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko ma'ana yana karatun suna dan jin kugi haka na karatun shi to jama'a kun ji ashe sirranta wanda aka ce biyi ba wai biyi gun bane ba kuma mi rada bane wanda ake yi wanda muka samu na a mutum ya rika motsa bakin shi kamar yadda kake yin karatu a bayyane haka ake yin karatu a sirrance jama'a yadda kowane harafi zaka bashi haƙƙin sa haka ma a boye haka zaka yi jama'a dan Allah mu gane wannan kada mu rika jahiltan nasoshi an gane ko kun ji gashi ne sun ce sukan ji kugin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi sabbih ismi rabbikal a'la sukan ji sautin wani lokaci yana karanta sabbih ismi rabbikal a'la kun ji a sallan koye ne fa amma suna jin shi yana karanta sabbih ismi rabbikal a'la sukan ji kugin karatun shi wa hal ataka hadithul ghashiya da kuma hal ataka hadithul ghashiya wannan hadithin ibnu khuzaima ya ruwaito shi kuma ya inganta wannan hadisi din to jama'a kun ji ya halatta liman yayin da yake sallan azhar ko la'asar ya ji yadda mamu aya ɗaya da yake karantawa misali liman yana karatu ya gama karatun fatiha yana cikin karatun sura yana cikin yin karatun sai ya zo wata gaba misali sai ya ce wa hal ataka hadithu musa sai ya shigo sai kuma ya ci gaba da yin karatun shi ina fata an gane ya halatta a haka ko dai a sallan azhar ko a sallan asar ka jiyar da su aya kwaya ɗaya rak wani lokaci manzon Allah kan yi wannan sunna ce jama'a an gane ko malam Suleiman kaji mamunka su ma sun ji saboda haka sai bin sunna insha Allah na'am kwarai da gaske wannan sunna ce jama'a bai kamata muna karanta karatu muna barin shi a inda yake ba rashin yin nan shi yasa ma wasu da yawa ba su taba ji ba nan rashin tabbaka wannan sunna din bai kamata ba sunna annabi ta mutu ba jama'a ya kamata mu rika raya ta alhaji musa kaji wa alaikum salam kowace aya kawai za ka bayyana ba sai ayan sujada ba ayan sujada kawai za ka ganka kai ka tafi sujada ne ba za ka ce Allahu akbar ba ba za ka ce koyi ba za ka ka faɗi kai sujada su ma sai su bi ka eh babu laifi wannan an bayyana akan yi haka din wani lokaci an gane ko amma abin da ya tabbata sunna shine in ka zo sujada kawai za ka yi idan kuma ka miƙe za su yi miƙewanka su ma za su miƙe an gane ko in ka miƙe suka cigaba da yin kira'a amma abin da aka fi so shine mutum yana karatu a sallan azhar ne sallan asar ne komai tsayin aya ban ga dama zaka iya bayyanawa kada ka ce wai to sai dai an nemi wata yar aya wata yar gutsin a'a aya sunanta aya ko ya yi wallazi na amanu idza ta da yandum ka dauko sai ka kai ta karshe ina ce ita ce aya da ta kowace a qur'ani tsawo ko to in ka dauko in ka ga dama sai ka dire sunanta me sunanta me jama'a shi ya halatta eh a to manzo an sabai sun ce aya kun kuma san magana kun san karatun manzon Allah fa a hankali a hankali yake yi daki daki dalla dalla kana qira'atuhu ayatan ayatan ai mun karanta a baya karatun sa ya kasance aya aya daki daki manzon Allah bai taba hada aya biyu ba ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a manzon Allah bai taɓa irin naka ba shi manzon Allah baya hadawa wannan kuma kai ka hada mu sai inda ka samu shi ba Allah ta'ala ya tada mu mu ci haramun bane amma mu sai inda ka samu ba na'am ni ban ce ba na ce dai hadawa mu sai inda ka samu shi ba amma dai daban-daban mun san haka manzon Allah yake yi illa iyaka Allah ta'ala ya latsar da mu an gane ko wa kana ahyanan wani lokaci ya kasance ya qara'u bi as-sama' bis-sama'i dhati al-buruj wani lokaci manzon Allah ya karanta was-sama'i dhati al-buruj was-bis-sama'i wa tariq wa nahwiha min as-suwar wa kan wa ahyanan yaqra'u bil-layl idha yaghsha wa nahwiha babi ya kare ina fata an gane nan kuma zamu ci birki insha Allah ta'ala wannan hadisi na karshe shi ma imamu muslim da imamu tayalisi su suka rawaito wannan hadisi din Allah ta'ala ya mana gamtakatar ya datar da mu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ladan irin ya ba mu ladan masu koyi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a za a iya samun canjin lokaci na wannan karatun saboda sakamakon wasu 'yan canje-canje da za a samu na lokutan karatu mai yiwuwa ta iya yiwuwa ba juma'a bane za a gabatar da wannan karatu in ta iya yiwuwa mu samu canji ya zama asabar ko wata rana ko kuma ta iya yiwuwa ma a tabbatar da juma'a ne ba mu san dai yadda abin zai kasance ba muna fatan dai jama'a sai a hakuri abin da aka samu dai sai a yi kokari a hakuri da shi haka insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya yi mana dukkanin fitinu tunu da suke da muke fama da shi ya yayi mana kunci da ƴan uwan mu ke ciki musulmai a kowane sashi a nan duniya da kuma mu ta Najeriya Allah muna roƙonka ka amfanar da mu ilmomin da muke da shi Allah muna roƙonka ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah muna roƙonka ka shigar da mu aljanna ka Allah muna neman tsarin ka daga azabar wuta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
wannan aƙida ta inyas tsohuwar aƙida ce wannan idan da kuke gani ƙuruƙurun nan lokacin da ya mutu a 75 sai aka zo aka ɗauki gawan sai aka sa wani mutum sai ya tsuguna sai ya jingina a jikin shi haka sai ya tankari ya dogare shi da aka ɗauki hoton to a wannan lokacin akwai hoton wadda irike shi haka bayan an yi mishi ado ya mutu idan nan kuru-kuru aka ɗauki hoton da aka ɗauki hoton to akwai wadda i jingina a jikinsa aka ɗauki hoton tare da su to sannan a hankali hoton da can ma akwai hannu a nan da shi ne ai sama hoton da eh, shi ne na farko za a ga hannu a nan eh to ya mutu ne aka ɗauki hoton a wannan wannan hoton da kuke gani mai kuru-kuru idan nan ya riga ya mutu a wannan lokacin aka sa hannu aka aka jingina haka aka aka kankare shi sai aka ɗauki hoton tare da mai riƙe shi to fasahar zamani sai ta kawo dalilin da isa aka fitar da hoton wancan aka bar hoton iya tsin guda ɗaya kawai kuma a cikin 75 ne irinsu don haka jama'ar musulmi wannan aƙida ta inyas mummuna aƙida ce kuma ta ɗauki matasa za ka ga mutum ya sa sharbi a wuya bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabi ba bai san makaruhi ba bai san abin da yake bata addini ba bai san in addinin ya baci zai gyara ba wannan shine yan sharbi ya fi sallah Allah ya sauƙaƙe wannan ba ƙaramin bala'i bane a ƙasa wallahi to a ƙarshe muna jawo hankalin matasa ku nemi sana'a rashin sana'a a tsakanin matasa bala'i annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hibbul mu'minil muhtarif lalle Allah yana son mumini mai sana'a ku dubi har da muke ciki yanzu a arewacin Najeriya yan gabashin Najeriya sun zo sun mamaye mana biranenmu da ƙauyukanmu da alƙarinmu mu za mu gina shago a kofar gidanmu mu ɗauki shagon mu ba su haya su dinga sayo kaya suna manna mana kafin wani lokaci ƙanƙani sai mu waye gari kuma su ne suke ba mu ba da kaka sai haga inyamuri ya ba da bashin buhun masara sama da ɗari biyu sun ban mu da fatanya da gatari da garma kullum akan hanyar gona to muna jawo hankalin matasa ku tashi ku kama sana'a babu abin da yake da alkhairi a rayuwa ta al'umma irin sana'a wannan abin da suke zuwa suna sayowa suna sayar mana kai ma in ka je ka sayo za ka sayar ko ba za a saya ba ku tashi ku kama sana'a wallahi billahi idan ba ku tashi ku kama sana'a ba nan gaba kaɗan za a waye gari mun zama bayi a ƙasar nan nan arewacin najeriya ku duba halin da muke ciki yaran mu ƙanana irin waɗannan suna bara yan mata suna talla matasa ba sana'a ina za mu saka mu duk kasuwan da ka tafi in ka ga yarinya da kwano musulma ce bahaushiya ce in ka je tasha ka je gidan mai ka je gidan abinci in ka ga yaro da ɗan kwano yana neman a bashi bahaushe ne ko fulata ne don Allah zan tambaye ku mutumin da yake da shekara bakwai yana son shi dole sai an bashi har ya kai shekara ishirin dole sai an bashi don Allah da wani lokaci zai gina ƙasa wannan ita ce musibanmu wallahi ‘yan mata suna talla yara ƙanana suna bara matasa ba sana'a ina za mu saka mu domin a jawo hankalinku da mutanen da suke ƙauyuka da wadda suke alƙarya da wadda suke